أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a program da ake yi na ramadan na na asarodiyo jiya an yi wata tambaya sai ban amsa ba muka ce sai yau da ita na kwana zan ba ku labari wani ne bugo waya shi ba musulmi ba ne ya ce shi ba musulmi ba ne amma dai yana zaune da musulmi lafiya kuma solidarity yana so ya wa musulmi solidarity yana so ya azumi na a kanta muka kwana muka ce sai yau saboda lokacin yayi yana son ko zai iya sai nake so ku tsaya mu ba shi amsa eh a wannan da shi haka ya ba yau da shi yana zaune da musulmi lafiya na yana son yana da sha'awar zai taya su yin azumi suna da nasu ko na wanda ba a cin manja na eh okay ba ina neman ja ne ba a ci da nama na? da nama da manja ko? eh a lokacin azumin ban da manja ban da nama eh to alakulli halin abinda musulmi ya kamata darasi ne mai girma a ciki wato Allah madaukakin sarki ya sanya sharadin karban aiki shine imani idan mutum bai yi imani ba duk aikin da yi Allah madaukakin sarki bai ba shi lada wannan ka'ida ce zaunanniya a shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani kaje yana cewa zai zo da ayyuka na mutane ga su aikin masu kyau amma za a mai da su kura a watsar saboda babu imani shine wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura zamu zo da ayyukan da suka yi ranar tashin alkiyama sai mu mai da shi kura sai mu watsar to wato abin da yasa na kawo darasi da yake suna zaune lafiya kun ga kenan zaman lafiya yana da amfani na kuma kai din ka zauna lafiya da mutane yadda musulunci ya yi umarni kana yin wa'azi ainihin abin da nake so na yi magana kenan a kai in kana yin zaman ka lafiya da mutane wa'azi ne kai baka sani ba kana tura ɗabi'u kana koyar da ɗabi'u na musulunci kamar yadda zaman lafiya yake sa mutum ya wa'azi bai sani ba haka na haƙuri shi ma yakan sa mutum ya yi wa'azi bai sani ba wani ya ga ya yi abu an yi mara haƙuri shi da kanshi sai ya koma na ya canza tunani da haka kuma waɗannan ɗabi'u ne waɗanda musulunci ya koyar da mu na mu zauna lafiya sa'an nan mu ringa yin haƙuri eh kuma zaman lafiya ba yana nufin sabature compromise ba ba yana nufin ka yi wasa da addininka ka sake musulunci ka zama baka a'a a za ka tsaya ka yi musuluncinka na taɓa ba ku labarin a nan national ma wata ta taɓa zuwa musulunta ta musulunta da ana tambayanta me yasa kika musulunta sai ta ce wata mata ce ta zauna a wajenta musulma ce matan amma a lokacin da ita ta zo musulunta ita ta rasu amma take ba da labari ta yi aiki ne a wajen matar ta kyautata mata wannan kyautatawan shine yanzu bayan ita matar fa ta rasu ta ce ta rasu amma kawai sai ta je abinda ta mata kawai ya kamata ta yi addininta kaga mutum baya duniya ma ya yi wa'azi na kuma ya samu riba shi yasa za ka ga duk ɗabi'un da musulunci ya koyar da mu akwai ranar su akwai ranar su sa'ana duk wanda ya hana mu akwai damuwar su eh in ko mutum ya gani kusa ko ya gani nesa da haka dai sai mu yi kokari mu zauna da mutane lafiya sannan mu yi haƙuri sannan mu yi kokari mu ringa bin ɗabi'un musulunci na zamuwa wasu wa'azi ba tare da mun buɗe baki ba ba tare da mun ce wani abu ba Allah ya shirye da mu kayi rasawa to kun ji tambayar da ya yi ya ce shi mai gidan shi ne ba musulmi ba ne sai ce masa yana son zai je wajen tafsiri yana son ya je ya ji tafsiri kuma a masallaci ake tafsirin shi zai iya zuwa zai iya zuwa zai iya zuwa ai masallaci ba a hana wanda ba musulmi bai shiga kiran shi ma ake shigo ai na? duk ayin ƙura neman su shi ya a kiran to aina in ya amsa kira aina zai zo na in ka duba ƙur'ani cike yake da kiran waɗanda ba musulmi ba ai ta'alau ya alal kitabi ta'alau to ina za su zo da aka masallaci za su zo shigan wanda ba musulmi ba masallaci babu komai ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najsun fala yaqrabul masjidal haram ko ba'da amin haza wannan ana nufin masallacin ɗakin Ka'aba shi kadai Allah ya hana su amma ko ina za su iya shiga amma dai duk abin da zai kawo wulakanci ga masallaci kuma za a kiyaye inda ko musulmi ma ba za a bar shi ba na misali da haka za a kiyaye amma ba an hana su shiga masallaci ba idan suka zuwa su ji wa'azi yana da kyau ne wa su musulunta ka san musulunci shi na Allah ne ba wai na mutane ba da zaran Allah ya shirya da mutum magana ya kare eh za ka ga ya zuciya ta canza eh kuma Allah shi ya mana haka alaikum salam sara ɗaya na biyu ya ce kwasta biyu suka kama masa kaya idan bai ba da rashawa ba kayan zai raya tararsa shin zai iya ba da rashawa to malamai suka yi ta bayani a kai rashawa dai rashawa ce za ka cewa idan mutum ya tabbata ba yadda zai yi sai ya tafci asara in bai ba da rashawan ba to zai iya bayarwa amma a babi na larura a babin larura to kusa kuma larura sai ta zama larura kuma ita larura ba a wa Allah daman wayo sai ta tabbata larura idan abu ya tabbata larura to akwai ta sanannen abu ne a musulunci a darura ta tubihul mahazurat wannan shi yasa zaka ga musulunci ya yarda idan mutum zai mutu ba abinci ya ci mushe na duk larura ce amma ba haka ba kuma kasance an yi ta a larura tana nan a matsayinta wallahu alam na'am ana biya rasha a wasu ko hada rasid na rashawa ka taɓa jin ana rashawa a kayan daidai eh kun san shi wannan daraktan hukumar wannan gaya muku shi yasa za ku ji magana wata iri daraktan hukumar kare hancin me ne suna yau hancin aikin mai siya shi yasa ka gena eh ina ga to ga dai shi ne sai ku yi bayani a baya na'am na'am eh shi na ce ku taimake mu mai za a taimar na ragunsa na'am na'am na'am har ma an gaya masa jiya shi man tami ya ce to kamun gobe mu baka amsa tunda kuna zama lafiya muna ma ta yin musulunci an gaya masa ok
kuma ta dinga jami'i da nan zanci tana jin jami'i tana Allah to amma bayan azumi ya wuce kuma sai ta yanka musulunci a musulma ce kuma musulma ba to na na kira ta sai ta ce mu wai ita family din shi kowa yana da right ya yi abin da yake so to family din shi wani bangare kamar yan yayan ta ma mun sani wannan musulmi ne. yana sallah yana komi baya wasa ma da sallah amma ita tana mutoniyo ne ok tana dan dana can ta dana nan to ita ta kasa wasu ji abin ya zo Sai ta yi musulmi.
Sunan ta zuwa.
yawa ok in in azumi ya goma sai ta fita Wuce kuma sai ta koma yawo. Ni ba an ta yi wannan. Wanda wannan kuma akwai wani Allah ya sa ya musulunta a wuta ko. A wuce wata ɗaya ba aka bani aka ce mun da ganin da ya fi Na.
Sai kuma shi mun yi kirkin da yake cewa kafin ya yi kwantini shi ya kamata ya samu wani kudi kafin gaskiya ne ya iya karatun turanci eh ya yi ka ba shi akwai young muslim ka ba shi a to yau wa shi ne nake so a bani a baya ce wanda zan ci akwai young muslim na marigayi shek ahmad lemo yana da kyau ga sabon musulunta ya ya karanta koya mun shi Eh.
da ake akwai bara da hannun wani da ta sosai na rubuta mu a bari mu tashi Mm. insha Allah Allah ubangiji ya ya taimake shi ya tsare masa imaninsa kuma Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana namu eh duk irin waɗannan da ake samu ita wannan mata Allah ya sa ta daina haka ba kyau sun ma'amanu sun makafaru na ba kyau mutum ya ringa wasa da musulunci yau ya musulunta gobe ya fita in ba rahamar Allah ba sai Allah ya kama ta sai ta fita sai ta mutu kusa na taɓa ku labarin wani amnan mararraba wasu suka zo suka jashi da kenan sallah yake yi suka jashi ya zama kirista suka ba shi kuɗi an mararraba ran lahadi ya zama kiristan kenan mota ta kaɗe shi ya mutu shi yasa ba a wasa da Allah Mm. Allah ya tsare mu Mm. Allah ya kiyaye Mm. صل اه وعليكم السلام ko kana maganan afu kenan na eh to ai za ka gane ina ya dusa na na to shi daman faɗin gaskiya wanda ji zai faɗi gaskiya sai ya yi haƙuri zai yi haɗuwa da da jarabawa na duk da cewa wajen faɗin gaskiyan kuma musulunci yana da tsari akwai abubuwan da musulunci gaskiya ne amma ya ya yi tanadi yadda za a faɗe su ina nufin shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka aka samu tsawon shekaru a musulunci ma a ɓoye ake yinsa duk karatu ne ake wa musulmi saboda akwai lokacin da zai zo ya bayyana ga ka wasu abubuwan da sai duka da malaman da duka kowa ba dan adam ne ba a rasa kuskure ba a rasa kuskure su kuma daman in dai gwamnati ce ai ba ta son ta ji gaskiya wannan sanannen abu ne ba gwamnatin nan ba gwamnatin duk duniya na to ana gaya musu gaskiya amma cikin hikima eh, cikin hikima da dabara hasali a musulunci shugaba akwai yanayin da ake masa nasiha ba irin yadda ake wa mutane ba saboda musulunci ya san girmama shugabanni shugabanni nan ko arna fa saboda wasu dalilai saboda rayuwar mu duniya duk yadda ka ga lalacewar shugabanci idan ba shi kuma musifa ta fi wannan na shugabanci ba duk yadda ya kai shi a lalace duk yadda ka gan shi to gara akwai shi da babu shi na saboda duk abin da kake takama za ka yi ba shugabanci ba za ka iya yi duk rayuwar har gitsewa za ta yi lalacewa za ta yi da haka su wannan shugabanci yana nan kuma ana ba a san abu lakanta shi na nufin shi yasa za ka ga ta ko ina dai akwai akwai damuwa sai dai mu yi addu'a a faɗi gaskiya amma kuma a faɗe ta cikin wato hanyoyi ya ishe ka aya ya ishe ka aya a cikin alkur'ani lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya aiki annabi Musa alaihi salam tare da annabi Haruna zuwa wajen Fir'auna ku kalli Fir'auna ba ku ji me yake cewa cewa yayi na farko ma alimtu lakum min ilahin gairi yanzu yace ana rabbukumul a'la hasan dai kafirci ya kare ko amma da Allah ya aika annabi Musa sai ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna yace faqula lahu na qawlan layyinan Allah ya ce la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha in ku je ku gaya mai magana mai daɗi Allah ta ka fuskance inda na tafi shi ne tambayar da ke fara ka gane ko ku gaya masa magana mai daɗi Allah ya ce mai yiwa zai wa'azantu ko ya ji tsoron Allah Allah ya san ba zai ko ɗaya ba na Allah ya san Fir'auna ba zai zama ba zai komai ba yawa ya sani wato don suna ne akwai yadda mutane da ya kamata a yi wasu abubuwa za ka wani abubuwan mu ma da namu mu ma da namu sai mu kokari mu gyara su ma da nasu ko magana wai ka faɗa gaskiya ce ma ba a yarda ba ai alamar tashin kiyama ce mutane ba su sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi baina dai sa'a yace salawatul khadda'at yace dab da tashin kiyama za a samu wasu shekaru na yaudara yace yusaddaqu fi hal kadhib wa yukazzabu fi hal sadiq wa yu'tamanu fi hal qa'id wa yukhawwanu fi hal amin yace haka za a ringa rayuwa duk wanda ya faɗi gaskiya za a ce ƙarya yake wanda ya ƙarya kuma a ce gaskiya yake wanda ya maciyin amana shi za a ce shi ne mai amana mai amana a ce shi ne maciyin amana ta kaga abubuwan da annabi ya faɗa dole zai faru kuma mu san wannan a cikin rayuwarmu eh da ka sai dai mu ciza mu busa ko eh Allah kuma ya ya sa abubuwan su daidaitu wata magana ai ba a yin ta ne shiru ake saboda shiru a kanta ya fi alheri na ya fi alheri da yin ta ai Allah wa ala alaikun salam to wannan kuma al'umma na wannan zage-zage da tsinuwa suna alheri ne
zage-zage da tsinuwa ba alheri ba ne nasa zuwa da Allah ta fi shi ba gaskiya ne zage-zage da tsinuwa ai ko zagin gwamnati ma ai ba alheri ba ne magana ta gaskiya ne saboda ya za a yi kamar direban mota ne ba direban mota kana cikin motar ba za ka iya fita ba don ba za ka iya fita ba kana cikin mota yana tuki ka shiga an zauna ka ce Allah ka tsine wannan direba Allah ka sa ya kulkulun kubura na na ai kusan kusan kusan haka ne ai na na yawa yawa misali kana cikin mota kuma da kai za a yi tafiya na? ya'yan misali ai ka gade ba za ka yi haka ba ka san cewa ka yi wauta amma ka gade bistin ka ce Allah ya sa ya shauka lafiya na? don kai ma ya fi ma alheri na? Allah ya kiyaye karta ya tafashi Allah ya sa ku kai lafiya na? koya yake to haka zai fi maka alheri da aka tsinuwa ba ba ta mu ba ce gaskiya in ka tafi in ka bi yawan mu kan mu ai ban mu tsira ba ina nufin a cikin al'umma a al'umma ai da contribution din mu a cikin duk abin da ke faruwa wayoyin hannun da wayoyin hannun da muke rikewa su kadai ya isa sa Allah ya fushi da mu kowa ya san me a wayarsa kowanne ya ishe alfashin Allah akan al'umma Allah sauki ne kusa ku bari mu tashi ne ko ko da nan sauran ka da sau zuwa na'am
kana da yaki a kan shi to an ba shi ko ka cikin al'umma ba har kana da yaƙini saboda wani saboda kai mu'amala da shura ne daban na'am shine yaƙini ai ba yaƙini ba ne saboda ya mutum na canzawa ai in za ka da yaƙini ana kyautar zato a cikin yawa kana kira da shi to shi ya ci wannan musulmi wajen kiyaye wa amana da shi wannan ka zo zaɓe in ka zaɓe wannan wanda ba musulmi ba kai ne
to shi shi a a ƙa'ida ta ta musulunci idan ka ji wasu dokokin ma wadda shari'a ta ajiye sai su baka mamaki ya ce ga wannan musulmi ga wannan ba musulmi ba suka tsaya zaɓe yadda ya ce ya san cewa shi musulmin kawai in ya hau handama zai yi amma ya san wanda ba musulmi ba kuma shi ne kaji na cewa ya ƙini a ba ya ƙini ka dai san shi sha shi ba zai yi handama ba to wa zai zaɓa shi ne tambayar shi ne wa zai zaɓa to shi ne ce a cikin tsarin shari'a idan kana bibiyar littafin musulunci za ka ga lokacin da aka je da shugaba da mai adalci da shugaba wanda ya iya mulki aka ce a zaɓi ɗaya shi wannan ya iya mulki amma kuma a zalimi shi wannan kuma mai adalci amma bai iya mulki ba a cikin biyun a musulunci da aka ce a zaɓi ɗaya ka san wa aka ce a zaɓa shi a zalimi eh za ka ji abin bambara kwai na eh bambara kwai shi wannan shi a zalimin da ya iya mulki shi ya aka ce a zaɓa saboda shi abin da zai faru da ku kawai kudin ku zai ɗiba na ya gama shi kawai amma kuma za ku ɗan samu sakuni na ta shi kuma wannan za a yi biyu babu ka gane wataƙila in shi bai iya bai ɗibi kuɗin ku ba zai rike kahon a yi wasu su ɗebe kuma ga shi babu mulki na shi ne kawai abin da wasu za a duba kuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mu a matsayinmu na musulmi musulmi za mu zaɓa wannan kiliya abin nan ne wanda ya je zaɓen da musulmi zai je ga Allah me yasa yi wasu hujjojin tsakaninka ne da mahalicinka saboda kuɗin ƙasar nan ta iya yiwa ka samu wanda ya zaɓi ba musulmi ba yana da bayan da zai wa Allah dan shi zai je faɗa na wurin mun ka tokan kan da zai muna musulmi mu ce a bar musulmi na a je a zaɓi arin
ma'ana mana ne abin da su halarci ko hannu a to shi ne sai kai ne za ka duba wannan ba ka kasan me za ka yi ba na aka samu larurori wani larurori wanda za su sa kamar da ka sani a musulunci mutum ya abin da ba daidai ba ne amma kuma ba yadda zai iya za ka kai ne in kawai ka yi ne don ka samu kuɗi duk allah ya sani shi da jayi ne gama nawa duka duka allah ya san duk me kake yi a ne kayi ne kaga maslaha al'umma tana wajen misali akwai misali kama a filato akwai lokacin da musulmi suka mara wani kafiri ar baya amma manufarsu tana da kyau saboda za su ceci wata al'umma ce don ba su bi shi ba za a zo a yi biyu babu ka gane za a zo ya yi kuma ba su a ciki to ɓarnan da za a wa al'umma za ta yi yawa kaga wannan maslaha ce an san me suke nufi amma in ya zan kawai kuɗi ne za su samu shi ma Allah ya sani na'am gaskiya ne shine magana kwarai da gaske kwarai da gaske ai babu tabbas baka ji ma da yake cewa yana da yaƙini ne ce a baka da yaƙini ba kawai dai ka san shi ai dan adam na canzawa ai na na to ka gani me rike wayi da takalmi din nan gaskiya ne to ai su Allah ya gaya mana innahum la aymana lahum su ba su da amana ai wani aya ce Allah da ya halicce mu ya gaya mana ba su da amana to kaga ko magana Allah za ta tashi ne ai babu haka tabbas ba su da amana eh Allah ya kiyaye to suna faɗa gaskiya ne Allah madaukaki sarki ya ya shirya da mu Allah madaukaki sarki ya ta mu ma mu gyara eh tafiyar duniya dai haka za ta yi ta tafiya eh sai dai Allah madaukaki sarki ya sa mu gama lafiya sallallahu alaihi wa sallam karim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين